بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na talata wacce ta daidai da sha uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da talatin ga watan jiwon shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin da uku daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama alalbani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi kuma karatun da ya yi wa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna addu'a ta musamman allah ya gafarta mushi idan ‘yan uwa ba su manta ba a jiya muka karkare karatu a sura ta biyu a cikin wato sura ta biyu daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani wato suratul bakara surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira daga makka zuwa madina mun kare karatunta amma aiki bai kare ba jama'a musamman matsaloli da suratul bakara ta tattaro musamman tun daga kan abin da ya shafi masail na aqida da abin da ya shafi mu'amala da tarihi da abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce da abubuwan da Allah ya haramta da waɗanda ya halatta waɗanda dukkansu daidai gwargwado mun yi iyakacin bayanai waɗanda Allah ya ƙaddari za mu iya. yan uwa mu yi ƙoƙari mu saka abubuwan da muka koya a cikin wannan sura a cikin ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki zai ma rayuwarmu albarka Allah kai mana albarka a yau za mu shiga sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani ita ce suratu ali imrana suratu ali imrana suratu ali imrana malamai gaba ɗai sun haɗu akan sura ce da ta sauka bayan annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina ma'ana sura ce madaniya sura madaniya ita ce surar da aka saukar bayan hijira ko da ba a madina ta sauka ba kamar yadda sura makkiya ita ce wacce aka saukar kafin a yi hijira ko da ba a makka ta sauka ba wannan shine definition mafi inganci da malamai suka yi wa wato sura makkiya da sura madaniya suratu ali imrana sura ce madaniya da dukkan haduwar malamai ko sabani ba a samu wani yayi ba sannan adadin ayoyinta tana da ayoyi ɗari biyu daidai waɗanda waɗannan ayoyi za ku zo ku ji cewa ayoyin surar sun kasu kashi biyu kashi na farko akwai ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar don ya bayani game da wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da jihadi da riba da wato abin da ya shafi yaƙi da abin da ya shafi wato abubuwan da suka shafi aikin hajji to sannan kashi na biyu kuma za ka ji cewa ayoyi ne waɗanda Allah ya saukar don su yi bayani game da annabi isa da mahaifiyar shi da wato asalin mijinta da ya fi shahara da imran wanda idan ka haɗa ita da ɗanta annabi isa to da su ne za ka haɗa suka ce su ne ali imrana ina fata mun fahimta wannan na daga cikin dalilin da ta sa allah maɗaukakin sarki ya kira wannan sura da suna ali imran kamar yadda za mu zo mu ƙara bayyanawa wannan sura ta shahara da manyan sunaye guda biyu sunan farko ana kiranta da ali imrana kamar yadda hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakanan an samo daga sahabbai sun kira wannan sura da Ali Imrana daga cikin akwai Sayyidina Uthman dan Affan haka akwai sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda malamai suka ce wajihin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan sura da suna Ali Imran suka ce saboda a cikinta akwai ambatan iyalan gidan Imrana akwai ambatan iyalin shi da matar shi da ‘yar shi da jikan shi annabi Isa kenan to wannan sura tana ɗauke da ambatan waɗannan shine dalilin da ta sa malamai ko kuma suke bayani cewa shine wajihi da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya kira ta da suna Ali Imran ina fata mun fahimta don haka wannan ayar musamman da ta zo da ambatar wato sura nan da ta zo da ambatan waɗannan manya-manyan bayin Allah kusan rabinta kamar ka ce aya tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar to gaba ɗaya sun zo ne da ambatan annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam da imra'atu Imrana wacce alkur'ani ya saka ya sunanta bai ambace ta ba da kuma shi kanshi Imrana din waɗannan ayoyi sun zo ne don su bayyana waɗannan wato bayan Allah musamman rabin surar kenan kamar yadda wato waɗannan ayoyi za ku zo ku ji cewa na daga cikin dalilin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da kusan rabin suratu Ali Imran wasu kiristoci ne waɗanda suke zaune a garin Najran suka yi tafiyayya suka bar garinsu sun ji labarin da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo garin Madina don su tattauna da shi in ta kama ai muƙabala ko ai munazara waɗannan wato kiristoci da suka zo kamar yadda za ku zo ku ji suka tattauna da annabi suka yi gaddama suka yi musu saboda sun yi da'awar allantaka ga annabi isa sun yi da'awar annabi isa ɗa ne na allah wannan ta sa allah maɗaukacin sarki ya saukar da mafi yawancin ayoyi na suratu ali imrana yana mai mayar musu da raddi yana mai bayyana matsayin annabi isa cewa bawa ne na allah yana bayyana matsayin yadda halittar shi ta kasance kamar yadda za mu zo mu ji waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala. Da haka jama'a kun ji suna na farko daga cikin sunaye na wannan sura, ana kiranta da suratu Ali Imrana, ina fata mun fahimta. To sannan suna na biyu ana kiranta da Az-Zahra, Az-Zahra ma'ana mai haske ko mai ƙanshi, ina fata mun fahimta. wannan suna ambatan shi ya zo a cikin sahihul bukhari kamar yadda za mu zo mu ji nan gaba kaɗan wato game da falalar da wannan sura take ɗauke da shi wannan sura kamar yadda kuka ji na daga cikin abubuwan da ta zo don ta karantar da mu ta zo don ta karantar da al'umma manyan saƙonni guda biyu saƙo na farko tana tattaunawa ne game da aƙida aƙida ta musulmi aƙida ta musulunci da kuma tsayar da hujja da dalilai akan ɗayantakar Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin haka wannan sura ta yi bayani game da ƙungiya ta biyu daga cikin ƙungiyoyi na ahalul kitabi ƙungiyar farko ita ce ƙungiya ta yahudawa ƙungiya ta biyu ita ce ƙungiya ta nasara waɗanda ake kira da kiristoci to wannan sura ta yi bayani a ƙarƙashin wannan gaba game da ƙungiya ta biyu daga cikin ƙungiyoyi na ahalul kitabi wato kiristoci waɗanda ake kira da nasara waɗannan wato wannan ayoyi ko kuma rabin wannan sura ta yi munaƙasha da su kamar yadda za mu zo mu ji nan gaba kaɗan don haka saƙo na farko in kun fahimta surar na bayani game da akida da kaɗaituwar Allah da kasantuwar Allah maɗaukakin sarki bai riƙi ɗan wani ya zama nashi ba, don haka Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaku ya tsabtatu daga ɗa, kuma ya tsarkaka daga a ce akwai wani mahalici wato tare da shi. Sako na biyu da wannan sura take karantar da mu, surar ta zo don ta bayani game da abubuwan da suka shafi yaƙoƙi da abin da ya shafi jihadi. musamman surar ta yi ishara zuwa ga ghazwatu badrin in ba manta ba da ghazwatu uhud waɗanda duka Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani a cikin wannan sura kamar yadda za mu zo mu karanta kamar yadda yake ishara yake cewa walaƙad sadaka kumullahu wa'adahu iz tahussunahum bi iznihi hatta idza fashiltum وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين wannan ayar ishara take yi zuwa ga yakin Uhud yakin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ware wasu zarata cikin sahabban shi ya ce su tsaya akan wani tudu ko akan wani dutse akan cewa ko da sun ga an ci su da yaƙi mana annabi yake ba su umarni kenan ko kun ga an ci mu da yaƙi ko kun ga ana kashe mu ko kun ga kaza to kada ku bar inda na aje ku ai kuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ba musulmi sa'a a karan farko sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga musulunci akan waɗanda suke kafirai ne an tafi ana ɗiban ganima sai waɗancan na sama suka hangi cewa ga musulmi can na ɗiban ganima mu je mu taya su wasu suka ce in annabi ya ce kada mu bar nan sallallahu alaihi wasallam wasu sai suka ce a'a ai yana nufin idan wato ba mu ci nasara ba kenan amma ai gashi mun ci nasara ganima ake ɗiba nan da nan sai suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ƴan kaɗan daga cikinsu suka bar wannan guri da annabi ya aje su Allah maɗaukakin sarki sai ya janye hannun shi sai ya ɗage nasarar da ya ba su kenan sai Khalid ibn walid a wannan lokaci bai musulunta ba ya kewayo ta baya suka ƙarasa kashe waɗanda suka tsaya akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka tsaya akan inda suka aje aka aje sahabbai suka yi ta jifan musulmi da kibau da masu da duwatsu da abubuwa sai da aka wato asalin jima musulmi aka kashe da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wa annabi rauni wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara zuwa gare ta da ya ce walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu haƙiƙa Allah ya gazgata muku alƙawarin shi na in kuka yi mishi da'a kuka yi wa manzon shi da'a zai ba ku nasara idh tahussunahum bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum har sai da kuka yi musu kuka yi gaddama da jayayya a tsakaninku wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya nuna muku abin da kuke kauna kuke so na ganima da dukiya ta yaƙi Allah ya ce minkum man yuridu dunya wasu daga cikin ku sai suka nufaci duniya ta hanyar tafiya da ɗiban ganima wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kuma sai suka nufi Allah suka nufi lahira suka tsaya akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce summa sarafakum anhum liyabtaliyakum Allah sai ya kawar da nasarar shi gare ku dan ya jarabce ku saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su wannan ayar za ta zo da bayani game da cikakken wato bayani game da yakin Uhudu inna ma wannan so mun tabu ne jama'a ina fata mun gane za ta zo da ambatan haka insha Allahu ta'ala kamar yadda wannan sura ta yi ishara game da wasu daga cikin halayen munafukai halayen munafukai wannan sura ta Ali Imran ta yi nuni zuwa ga haka jama mun fahimta ku tuna da maganar waɗannan munafukai da suke cewa laukanu guzzal laukanu indana ma matu wa ma kutilu ku da kuka tafi kuka bi Muhammad in ji munafukai kenan yace da kun kasance tare da mu da ba ku tafi yakin ba da ba a kashe ku ba da ba ku yi asarar dukiya ba da ba ku yi kaza ba kaga wannan sura ta yi ishara zuwa ga ahwalul munafiqina kamar yadda wannan sura ta yi ishara zuwa ga hukunce-hukuncen aikin hajji da abin da ya shafi riba da abin da ya shafi hukunce-hukunce na zakka ina fata mun gane kun ji manyan saƙonni da suratu ali imrana take karantar da mu don haka za ka ji cikin surar saƙo na farko za ka ji Allah ya yawaita ambatan ahlul kitabi ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace dalilin da ta sa wannan surar ta sauka musamman ɓangaranta na farko kamar yadda malaman tarihi suka ambata babban malamin tarihi al'imamu Muhammad ibn Ishaq a cikin littafin shi al-maghazi da babban malamin tarihi al'imamu zahabi a cikin tarihul islam sun bayyana cewa wasu daga cikin kiristoci na garin Najran sun haɗu kusan su sittin suka yi tawaga suka taho akan abiban hawa suka nufaci garin madina suka nufi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don su tabbatar da shin shine annabin ƙarshe ko ba shi bane don su tattauna da shi ko don su yi muƙabala ko don wani abu makamancin wannan wannan ta sa jama'a nake so zan ɗan yi amfani da wannan dama minti biyu zuwa minti biyar zan buɗe littafin wato tarihul islam na alimamu zahabi zan karanto mana kaɗan daga cikin labaran waɗannan kiristoci don kusan da me suka taho sannan yaya tattaunawarsu ta kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya karɓe su a ina ya musu masauki yaya annabi ya mu'amalance su ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace gashi littafin da ke hannuna cikakken sunan shi tarihul islam wa wafayatul mashahiri wal a'lam gashi lil hafiz al mu'arrikh shamsuddin muhammad ibn ahmad ibn uthman az-zahabi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi wannan littafi littafi ne babba daga cikin littattafai waɗanda suka yi tarihin musulunci sun yi tarihin manya-manyan malamai waɗanda ambatonsu ya shahara a duniya kamar yadda a karan farko mana a farkon littafin ya yi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi tarihin abubuwan da suka faru a zamanin shi tun daga aiko shi har zuwa sa'ad da annabi ya yi wafati don haka gashi zan karanto daga wato mujalladi na gashi mujalladi na biyu ɓangaren almagazi wato ɓangaren abin da ya shafi yaƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abin da ya shafi cikamakin tarihin shi gashi na karantowa daga shafi na ɗari shida da casa'in da biyar a inda malam ya ce wafdu najrana wafdu najrana tawagar waɗannan kiristoci waɗanda suka taho daga garin najran malam zahabi ya ce wa ƙala muhammadu ibn ishaqa malam muhammadu ɗan ishaqa ya ce حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مال محمد بن جعفر بن زبير يجي أسأد ونن توقع su ake kira da alwafdu taron jama'a ina fata an gane a sa'ad da suka taho daga garin najirana suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhalu alaihi masjidahu ba'da al-asr sai suka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan sallar la'asar ma'ana daidai lokacin da suka iso garin Madina kenan fahanat salatuhum sai lokacin ibadarsu ta kusa ma'ana sun shigo masallaci lokacin ibadarsu ta kiristoci ka ce lokacin sabis lokacin kaza lokacin kaza da wato suke yi a matsayinsu na kiristoci sai wannan lokaci ya yi faƙamu yusalluna fi masjidihi waɗannan kiristoci sai suka tsayu suna bauta suna irin nasu ibada a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'aradan nasu man'ahum sai mutane sahabbai kenan suka nufi su hana su mana sahabbai an taso za a hana faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da'uhum ku rabu da su su bautar su ina fata an gane don haka sai aka ware musu aka bar su suka keɓe a gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin masallacin. fastaqbalul mashriqa sai suka fuskanci wato mahada rana ma'ana baitul maqdis kenan kun san dama ita ce alqiblar su ku kun fahimta fa sallu salatahum sai suka yi bautar su suna masu fuskantar baitul maqdis qala muhammad ibn ishaq muhammad dan ishaq yace wa haddathani buraidah ibn sufyan an ibn al-baylamani عن كرز بن علقمة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران wannan mutumi ya ce ya karɓo wannan magana ya samo wannan labari daga buraida ɗan sufyan shi kuwa ya ce daga ibnul bailamani shi kuwa ya ce daga kurzu ɗan alkama kurzu ɗan alkama ya ce a sa'ad da waɗannan tawaga na kiristocin garin Najirana suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin sun kasance sittuna rakiban kusan su sittin ne ma'ana su sittin ne suna haye akan abeban hawansu minhum daga cikin waɗannan sittin ɗin akwai arba'atun wa ishiruna min ashrafihim akwai guda ashirin da hudu waɗanda su ne manya daga cikinsu su ne masu matsayi su ne masu jagorancinsu minhum daga cikin waɗannan ashirin da hudu akwai wani da ake kira da al'aqibu laƙabin shi kenan matsayin shi shine amirul kauni shine shugaban tafiyar gaba ɗaya wa zawu ra'ayihim wa sahibu mashuratihim shine wanda yake wato gaba ɗayansu dukkan ra'ayin da ya yanke to gaba ɗaya a kai suke kuma dukkan shawarar da ya zartar to ba wanda zai saba wallazi la yasduruna illa an ra'ayihi wa amrihi shi kadai ake dogaro da ra'ayin shi in ya ba da umarni shi kadai ake bin nashi kaji na farko daga cikinsu wasu muhu cikakken sunan shi kaji can lakabin shi al'aqibu amma cikakken sunan shi shine Abdul Masihi Abdul Masih kaji bawan Annabi Isa kaji sunan shi ma ma'ana daga nan zaka fahimci ashe kiristoci tun na da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi zamani da su to bautar annabawa suke yi ba biyayya suke musu ba bauta musu suke yi don babu wanda ake kira da abdun wani sai Allah sai dai a ce abdullahi ina fata mun fahimta na biyu daga cikin waɗannan wato asalin ashirin da hudu cikin shugabanni da jagororinsu wasayyid simaluhum akwai wani da ake kira da asayyid simaluhum wa huwa sahibu rahlihim wa mujtami'ihim shine wanda yake kula da abeban hawansu shi ke kula da tattara su in akwai wani jawabi da za a gabatar ma'ana kamar ka ce shine PRO daga cikinsu ina fata mun fahimta in akwai wani bayani da za a yi ko akwai wani wato asalin information da ake so a yi fasin nashi cikinsu to lallai shine za a samu ya asalin yi shela ya tattara su wasmuhul aiham cikakken sunan shi shine al-aiham kaji mutum na biyu daga cikinsu na uku daga cikin shugabanninsu shine abu harisa ibnu alkama ahad ahadu bakar ibnu wa'il ma'ana ɗaya daga cikin kabilar bakar ɗan wa'il wannan na uku ɗinnan shine askufuhum wato shine shugabansu ta ɓangaren abin da ya shafi iliminsu na littattafansu wa habruhum kuma shine babban malaminsu wa imamuhum kuma shine babban limaminsu wa sahibu midrasihim kuma shine malami wanda yake karantar da su littattafansu wannan abu hadisa malamai suka ce wa kana abu hadisata qad sharufa fihim wannan da kaji asalin shi balarabe ne ya samu ɗaukaka a cikinsu dalilin ɗaukakar ita ce darasa kutubahum ya darasci littattafansu ya koyi ilimin littattafai waɗanda suke na kiristoci da na yahudawa hatta hasuna ilmuhu fi dinihim har sai da ya zama sun yadda ya iya ilimi wato ya tabbata gare shi ma'ana ya iya ilimin addininsu wa kanat mulukur rumi min ahlin nasraniyya kad sharrafuhu wannan abu harisa da kaji masu mulki daga cikin rumawa waɗanda suke bin addinin kiristanci sun girmama shi sun ɗaukaka shi wa mawwaluhu kuma sun ba shi dukiya mai tarin yawa wa banaulahul kana'is sun gina mashi coci-coci a garuruka da ƙauyuka ina fata mun fahimta kaga yana da matsayi a gurinsu malami ne babba suna jin maganar shi ina fata an gane فلما توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نجران waɗannan kiristoci a sa'ad da suka fuskanto annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a sa'ad da suka taho daga garin Najran, jalasa abu harisa ta'ala baghlatin lahu sai wannan malami nasu, wannan wanda suka ɗaukaka wanda suka yadda yana da ilimi yana da masaniya game da littattafansu da addininsu sai ya zauna a kan raƙumar shi muwajjihan ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana a sa'ad da suka taho madina yana haye akan dabbar shi akan raƙumar shi ya fuskanto inda annabi yake wa ila janbihi akhul lahu a gefen shi akwai dan uwan shi yuqalu lahu kurz ibn alqama sunan wannan dan uwa nashi kurzu dan alqama yusayiruhu yana tafe tare da shi ma'ana abu harisa yana tare da dan uwan shi mai suna kurzu dan aslama ya dan alqama suna cikin tafiya sun fuskanto inda annabi yake iz asarat baghlatu abi harisa sai wannan taguwa da abu harisa yake haye da ita sai ta durkushe sai ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙage a guri guda faƙala lahu kurz sai wannan ɗan uwa na abu harisa sai ya ce da wannan taguwa ya ce da ita ta isal abadu ma'ana ya faɗi baƙar magana ga manzon Allah ya ce tir da wanda muke fuskanta mana suna fuskantar annabi ne sai ce tir da manzon Allah yuridu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yana nufin tir da manzon Allah haka ya faɗi faƙala lahu abu harisa sai wannan ɗan uwa nashi ya ce da shi bal anta ta'ista sai dai kai ne tir da kai mana kai ne za a ce tir da kai Allah wadaranka faƙala lahu sai wannan ɗan uwa nashi ya ce lima ya akhi dan na ce tir da muhammad to menene ai baka shiga addinin shi ba ai baka yadda da shi ba ya za ka ce tir da ni ya baka goyi bayan magana ta ba faƙala sai wannan ɗan uwa nashi ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah innahu lan nabiyyu allazi kunna nan tafirhu ya ce wallahi shi ne wannan annabi da muke zaman dakon jiran bayyanar shi kala lahu kurz sai wannan dan uwa ya ce da shi to fa ma yamna uka wa anta ta'lamu haza me ya hana ka shiga addinin shi bayan ka san shi ne annabin da kuke jira gaskiya ya zo da shi kala sai wannan malami ya ce ma sana'a bina ha'ula'il qaumi ai abin da ya hana ni shiga addinin shi shine abin da waɗancan mutane suka yi mana na hidima dukiya da suka bamu ai shi ya hana ni na shiga addinin shi sharrafuna kaga sun ɗaukaki darajar mu sun yada ambaton mu wa mawwaluna kuma sun bamu dukiya ina fata mun fahimta wa kad abau illa khilafahu kuma gashi sun kisi yadda da wani addini sun kisi yadda da addinin shi ma'ana abin da suka yadda da shi shine su saba wa addinin shi dan me zaka ce na shiga addinin shi ai za su janye mukaman dukiyar za su kwace ina fata mun fahimta wannan shine abin da ya hana ni shiga addinin shi yace walau fa'altu da zan shiga addinin shi naza'u minna kullama tara dukkan wannan dukiya da kake gani da waɗannan coci-coci da suka gina suka mallaka min da ɗaukaka da suka bani da gaba ɗaya ƙwacewa za su yi korata ma za su yi in ba su hallaka ni ba ko kun fahimta jama'a wannan na nuni akan hatta waɗannan kiristoci sun yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da baka da zuci sun yadda amma da baka sai suka ƙaryata suka ƙi shiga addinin wannan ta sa Allah ya tsine musu albarka na fata mun fahimta Muhammadu ɗan Ishaq ya ce fa'abmar alaiha a kurz ibn alkama sai wannan ɗan uwa na abu harisa ya ɓoye wannan magana da ya ji daga bakin ɗan uwan shi a cikin zuciyar shi sai adana ta ya ɓoye ta hatta aslama ba'a da zalika bayan lokaci ya ƙure bayan lokaci ya ja sai ya musulunta ina fata mun fahimta. ka je ka binciki tarihin shi a cikin littafin al'isaba fi tamyizi sahaba a juz'i na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu a lambar tarjama ta dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da takwas don haka wannan kurzu ɗan aslama ɗan alkama ɗan uwan abu harif Allah ya yi mishi gam dakatar da shiga musulunci ina fata mun fahimta Malam Muhammadu ɗan Ishaqa sai ya ci gaba da ba da labarin waɗannan Yahudawa ya ce wa haddasani Muhammadu Kiristoci afwan ya ce wa haddasani Muhammadu ibn Abi Muhammad Maula Zaid ibn Sabitin قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbasin ya ce wasu Yahudawa da waɗannan Kiristoci na garin Najrana sun haɗu sun tattaru a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatanaza'u sai suka yi jayayya a tsakaninsu suka yi ce ne na ce suka yi tankiya faqalatil ahbaru waɗannan Yahudawa sai suka ce ma kana Ibrahimu illa Yahudiyan, ai Ibrahimu bai kasance ba sai ba Yahudi, mana danginmu ne, namu ne, ina fata mun fahimta. ka san in ka zama nagari to kai na kowa ne to annabi ibrahim shi nagari ne ina fata mun fahimta da yahudu sai suka ce nasu ne wa qalatin nasara ma kana illa nasraniyan kiristoci sai suka ce ai annabi ibrahim kirista ne fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya da take bayyana matsayin annabi Ibrahim da kuma jayayyar da Yahudu da Nasara suka yi game da shi. Allah ya ce, Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun Allah ya ce, Ya ku ahlul kitabi, Yahudawa da Kiristoci, lima tuhajjuna fi Ibrahim, don me kuke jayayya kuke ce ne na ce game da Ibrahim, waɗannan su ce nasu ne, waɗancan su ce nasu ne. Wa ma'un zilatit tauratu wal injilu illa min ba'adihi, alhalin ba a saukar da attaura ko injila ba sai bayan wucewar annabi Ibrahim. Ai ya gabata saukar attaura da injila. don attaura ta annabi Musa ce, annabi Ibrahim kuma ya gabaci annabi Musa, injila ta annabi Isa ce, annabi Ibrahim ya gabaci annabi Isa, kenan ya gabaci littattafan da aka saukar musu. Dan me kuke jayayyar cewa naku ne, ku bari mana da ya zo ne kafin ko bayan saukar attaura da injila sai ku ce naku ne, ina fata mun fahimta. Allah sai ya ce afala ta'qiluna ba ku da hankali ne Allah sai ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina Annabi Ibrahim dai ba ba yahude bane ba kirista bane sai dai annabi ne kuma bawa ne nagari da yake tsaye akan miƙaƙƙen tafarki tafarkin da ya karkace ma wani Allah tafarkin da ya karkacewa wato dukkan wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba Allah sai ce wa ma kana minal mushrikina kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba ishara akan yahudu da nasara shirka ta shiga addinin su don haka bai kamata su danganta babban annabi irin annabi Ibrahim zuwa ga ɗaya daga cikin addinansu ba ina fata mun fahimta waɗannan ayoyi gashi sai suka sauka suke bayani wato game da abubuwan da suka faru da waɗannan wato kiristoci da waɗannan yahudawa to sa'annan gashi daga ƙarshe al-imamu muhammad ibn ishaq ya ce wa qala isra'ilu wa ghayruhu an abi ishaqa an sila an ibn mas'udin ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فقال حذيفة بدل بن مسعود سكتي إن السيد والعاقبة waɗannan manya-manyan shugabanni na kiristoci guda biyu ai ba ku manta su ba da asayyid da al'aqib waɗannan manya ataya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'arada an yula'inahuma sai annabi ya nufi su yi la'ana da su ma'ana annabi tunda ya musu wa'azi ya faɗakar da su ya nuna musu abin da suke a kai ba daidai ba ne ya nuna musu annabi isa ba ɗa ne na Allah ba kuma ba Allah ba ne kuma ba ɗayan alloli uku ba ne sai suka yi gaddama suka ƙi yadda shi kenan sai ce to a zo a yi mula'ana a zo a yi mubahala a zo a yi tsine niyar wanda yake a kan ɓata Allah ya tsine mishi albarka an fahimta faƙala a haduhuma li sahibihi sai ɗayan ya ce wa ɗayan ma'ana ɗayan ya ce wa ɗan uwan shi la tula'inhu kada ka kuskura kai tsinoniya da shi kada kai mula'ana da shi eh yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah la in kana nabiyan idan har ya zama annabi ne kuma kai mula'ana da shi fala antahu kai mula'ana da shi yace la nuflihu nahnu wala aqibina da mu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ba za mu yi albarka ba gaba ɗaya tsinuwar sai ta shafe mu na fata mun fahimta qalu lahu kaga sun yanke shawara kenan ko sai suka ce da shi nu'ubi kama sa'alta da abin da kake so za mu baka amma dai mu dai ba za mu bi addinin ka ba kuma ba za mu mula'ana da kai ba eh kullun ya amalu ala shakilatihi kaje ka ci gaba da naka mu ma mu ci gaba da namu amma dai fa ba'ath ma'ana rajulan aminan ka turo mana ma'ana ka tura tare da mu ka hada mu da wani amintacce wala tab'ath ma'ana illa aminan kada ka turo wani tare da mu in ba amintacce ba fa qala sai annabi yace la ub'athanna ma'akum aminan haqqa aminin annabi yace lallai zan aika tare da ku wani amintacce amintacce na gaske wanda ba na wasa ba fastashrafa laha ashabuhu sahabban annabi sai suka rika daga kai faqala sai annabi ya dube su daga cikin su yace kum ya aba ubaida tabnil jarra eh ya kai abu ubaida mike daga cikin su tashi eh kai ne amintaccen ina fata an gane falamma qama da abu ubaida ya miƙe qala sai annabi yace haza aminu hadhihi al'umma wannan shine amintaccen wannan al'umma abu ubaida ibnul jarrah ina fata mun fahimta Allah ya kara mushi yarda wannan hadisi kamar yadda kaji musamman wannan lafazi na ƙarshe bukhari ya fitar da shi gashi a cikin kitabul maghazi babin da ke bayani game da qissati ahli najrana gashi a cikin juz'i na biyar a shafi na ɗari da ashirin daidai Bukhari tare da Fatuhul Bari. Ina fata mun fahimta. Jama'a kun ji kaɗan daga cikin labaran kiristocin Najirana waɗanda ta sanadinsu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta Ali Imrana. Ina fata jama'a mun samu haske game da manufofin da surar za ta tattauna mana. Ina fata mun fahimta. daga ƙarshe jama'a kafin mu tafi kai tsaye zuwa ga karanta ayoyin surar na daga cikin fada'il da ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wannan sura wannan sura tana da falala jama'a ya tabbata a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abu Umamah al-Bahili Allah ya dada yarda a gare shi ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa iqra'u zaharawaini albaqarata wa surata ali imrana fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyama ka annahuma gamamatani aw ka annahuma ghayayatani aw ka annahuma farqanun min tayrin sawaf tahajjani an ashabihima annabi ya ce ikra'uz zaharawaini ku karanta waɗannan surori guda biyu masu haske masu ƙanshi albakarata wa surata ahli imrana ku karanta bakara da ahli imran kaji su ne surori az-zaharawaini wannan shine wajhu tasniyati surati ahli imrana biz-zaharawaini kamar yadda muka gabatar ina fata mun fahimta ai kun ji ana ce mata Ali Imrana kuma ana kiranta da Az-Zahra mai haske kaji a cikin hadisin Bukhari annabi ya kira ta da mai haske mai kyalli mai kanshi ina fata mun fahimta annabi ya ce fa innahuma saboda waɗannan surori biyu ta'tiyani yawmal qiyama za su taho a ranar alkiyama ka annahuma ghamamatani kai ka ce wani hadari ne ko wani jido ina fata mun fahimta auka annahuma ghayayatani ko kuma wato wani jido gamamatani au ghayayatani kamar hadari kamar jido an fahimta suna tarewa waɗanda suke karanta su a nan duniya annabi ya ce auka annahuma farqanun min tayrin sawwaf ko kuma kai ka ce waɗannan surori taro ne na tsuntsaye cincirin dan taro ne na tsuntsaye da suka yi sahu ta hajjani an ashabihima wanda waɗannan surori za su rika tare wa waɗanda suke karanta su a nan duniya ali imrana ta tsaya a gaban Allah ta ce ya Allah ya karanta na a duniya Allah a kai shi aljanna eh don haka ba za ka shiga wuta ba insha Allah ka karanta ta ka zama mai imani kai aiki da ita za ta tare ka a ranar alkiyama ina fata mun fahimta kaga wannan hadisi na bayyana mana falalar ali imrana a tare da ita da suratul bakara ina fata an fahimta to sa'an nan hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga sahabi na wasu ɗan sam'an Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamah za a zo da alkur'ani a ranar alkiyama alkur'anin nan gaba ɗai wannan ƙur'ani da kake tilawar shi kake haddar shi muke tafsirin shi kake ƙoƙarin sanin ma'anar shi za a zo da shi a ranar lahira wa ahlihin lazina kanu ya'maluna bihi fi duniya haka za a zo da ma'abota wannan ƙur'ani ma'abota wannan littafi waɗanda suke aiki da shi a nan duniya kaji aiki da shi a duniya za a zo da su tuqaddimuhu suratul baqara wa ali imrana suratul baqara da ali imrana tana gaba da su suna baya ali imrana da baqara suna gaba da su su ne musu jagoranci ina fata mun fahimta hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaice shi to sa'an nan jama'a ya zo da ya harwa yau a cikin hadisi ingantacce da al'imamul hakim ya ruwaita haka imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul musnad daga sahabi abu umamatal bahili Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ismullahi al'azam sunan nan na Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba sunan nan da in aka kirayi Allah da shi Allah zai amsa Allah zai biya bukata ina fata mun fahimta annabi ya ce sunan nan yana nan fi salafi suwarin min alqur'ani yana nan a cikin surori guda uku na alqur'ani sura ta farko fil baqara yana nan a suratul baqara wa ali imrana yana nan a suratu Ali Imran ka ji wajihin ambacin wannan hadisin kenan wa faha sannan yana nan a cikin suratu faha ina fata mun fahimta to wani suna ne al-ismul a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba wani suna ne shine al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum da ya ce filbakar ishara yake zuwa ga ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da ya ce wa Ali Imrana ishara yake zuwa ga aya ta biyu a surar da za mu shiga da ya ce suratu taha sura ta uku ishara yake zuwa ga faɗin Allah a suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma ina fata mun fahimta don haka kaji sunan Allah al-ismul a'azam ina fata mun fahimta don haka kada wani ya firgita ka ya razana ka ya ce muna da ismullahi al-a'azam ka kawo kuɗi ai ma addu'a a'a mike kai ma ka kira sunan Allah ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ka miƙe ka kira sunan Allah duk abin da ya dame ka ka miƙe ka roki Allah da waɗannan sunayen Allah zai amsa maka e bakin cikin rayuwa ya dame ka talauci wasu ne suka sa maka ido makirci ake maka miƙe ka kirayi waɗannan sunaye na Allah ka roki Allah Allah zai maka maganin su ina fata mun gane student ne kai kana da wani lecturer ya rike maka wuya ina fata mun gane kira sunan Allah ka kira sunan shi ina fata mun gane ka ce Allah to gashi nan ya dame ni ina fata mun gane eh ina fata mun fahimta ka ji wani wata latifa kyauta jama'a latifa ce ba ko sisi eh dan haka ku dage duk bukatar da kake da ita miƙe cikin dare kada ka bari 'yan damfara da bokaye da matsafa da 'yan duba su ci kuɗinka ina fata an gane e, ka ci kuɗinka ka ci nama da tsire kai bacci mai kyau ka tashi ƙarshen dare kai addu'a Allah zai karɓa maka da izinin Allah ina fata mun fahimta waɗannan jama'a su ne fada'il da suka tabbata na suratu Ali Imrana a cikin hadisai ingantattu tabbatattu muna fatan Allah maɗaukakin sarki abubuwan da za mu faɗi a cikin wannan sura da fassara da zami da bayyana ma'ana da zami Allah ka datar da mu ga abin da yake daidai ka yarda da shi Allah ka ba mu ikon aiki da abin da za mu ji Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم.
na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم
Allah ta'ala ya ce, Alif lamim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wannan ita ce aya ta farko a cikin suratu Ali Imrana. Wannan lafazi na Alif lamim da ka ji a farkon Ali Imrana. surar na daga cikin surori na alkur'ani wacce ta fara da irin waɗannan harufa da malaman alkur'ani suke kiransu da huruful muqatta'at huruful muqatta'at waɗannan huruful muqatta'at Allah ya fara wasu surori na alkur'ani da su surori 29 ko surori 30 ba ni iya tunawa waɗannan wato harufa kamar yadda ka ji malaman tajwidi da malaman qira'ar alqur'ani suka ce sun kasu kashi uku mana in qasamat hadhihi alhuruf ila thalathati aqsamin qismun qismun alqism alawwal ma tumaddu ست حركات ما تمد ست حركات والقسم الثاني ما تمد حركتان والقسم الثالث ma la madda lahu da da allo jama'a da mun warware zare da abawa ina fata mun fahimta ana da akwai wani dan allo haka da abun rubutu da mun bayyana dan manufar mu game da karantar da tafsirin alqur'ani shine mu karantar da tafsirin mu yi bayanin ma'anar abubuwan da ke ciki na sirrorin alqur'ani mu bayyana daidai da gwargwadon abin da Allah ya sanashe mu ba wai mu faɗi sharp sharp mu yi sama sama kawai mu wuce ba ina fata an gane don haka ina ba da shawara da ya kamata a rika aje wani allo daga nan haka in bayani ya kama sai mu tashi mu watsake ina fata an gane don haka malamai suka ce waɗannan harufa sun kasu kashi uku kashi na farko akwai waɗanda ana jan su ana ja musu madda ana tsawaita sauti wurin furuci da su ana tsawaita sauti daidai da seconds guda shida wato sittatu harakatin alharakatu shine wato adadin seconds wato kiftawar agogo ko kun fahimta kiftawar agogo guda shida ko kuma sittu harakatin kaji kashi na farko wannan kashi na farko malamai suka ce guda takwas ne su ne za ka haɗa su a faɗinka da za ka ce na kafa asalukum akwai nunun akwai kafun akwai sadun akwai ainun sinun lamun kafun mimun kaga harufa ne guda takwas Nun, nunun misali fadin Allah nun wal qalami wa ma yasdirun kaga ka sai ka ja shi harka shida misalin kafun fadin Allah kaf misalin sadun fadin Allah sode misalin ainun da sinun fadin Allah hamim ayin si to ai din si din ina fata mun fahimta misalin lamun da mimun alif lam mim ina fata mun fahimta waɗannan su ne harufa guda takwas waɗanda suke kashi na farko daga cikin karkasuwar huruful muqatta'at ma tumaddu sittu harakatin ko ma tumaddu maddan mushba'an ina fata mun fahimta to sa'an nan nau'i na biyu akwai waɗanda suke ma tuqaddaru harakatani akwai waɗanda ake musu haraka biyu wato adadin almaddu tabi'i ko almaddu wato asalin almaddu asli ko almaddu tabi'i ko almaddu alharfi ina fata mun fahimta waɗannan su kuma guda biyar ne akwai ha'un akwai ya'un akwai fa'un akwai ha'un sannan akwai ra'un su ne za ka haɗa su a faɗinka da za ka ce hayyun tahura hayyun tahura misalin ha'un ha mim kaga ha mim ba za ka ce ha in kai haka kayi kure a karatun ƙur'ani ina fata mun fahimta sannan misalin ya'un ya sin kaga ya sin to sannan misalin fa'un da ha'un fa ha ina fata mun fahimta kada ka ce ha a wannan ba karatun ƙur'ani ba ne ina fata mun gane sannan kada ka ce fa e kamar yadda wani ya taɓa cewa e an ce karanta ashe bai iya ba ashe shi ne malamin kanshi ashe ba malamin da ya karantar da shi ya mishi jagoranci ya yi da'awar ya iya haɗa baƙi da lugal arabiya duk iya haɗa bakinka ba ka isa ka iya karanta waɗannan haruffan ba illa bi tariqati talaqqi wal mushafahatu min afwahi shuyukhi sai daga bakin malamai sannan zaka ji karanta mana alif lam mim mu gani da haɗa baki ba zai yiwu ba shi da yaje ya haɗa sai ya ce fa eh ya fata mun fahimta eh wannan shirme ne ba karatun qur'ani bane eh falaysa min qira'atil qur'ani ina fata mun fahimta don haka misalin fa'un da ha'un ha sannan misalin ra'un alif lam ra ra ra din nan ina fata mun fahimta to kun ji alqismu thani alqismu thalith kashi na uku shine mala madda lahu wanda ba shi da madda gaba ɗai ba shi da madda harka shida ba za a yi mishi madda harka biyu ba wannan shine alifun alifun ko alhamza kamar yadda wasu suke cewa don idan ka ce alif lam mim alif din nan in aka tambaye ka haraka nawa ka yi mishi sai ka ce babu ina fata mun fahimta don haka idan ka haɗa waɗannan haruffa gaba ɗai da waɗanda ake jan su haraka shida da waɗanda ake jan su haraka biyu da wanda bai da haraka gaba ɗai za ka ga guda goma sha hudu ne ina fata mun fahimta to waɗannan su ne huruful muqaffa'ati ina fata mun fahimta jama'a kun gane waɗannan abubuwan na san malaman tajwidi za su ce to yau dai an ɗan waiwayo su ko yawwa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace waɗannan bayanan ka yi ƙoƙari ka samu littattafan tajwidi musamman littattafan Sheikh Muhammad Mahmud Khalil Husari littafin shi ahkamu qira'atil Qur'an ko kuma ka nemi littafin Al-Burhan fi tajwidil Qur'an ta Sheikh Muhammad Sadiq Al-Qamhawi ko kuma ka nemi littafin wato asalin Makki ibn Ibrahim Al-Jarisi littafin shi mai suna Nihayatu Qawlil Mufidi fi ilmi tajwid da ma sauran littattafai na tajwidi za ka ga waɗannan bayanan da izinin Allah. Ina ma'anar waɗannan ayoyin, yanzu shi ne abin da ya kamata mu ji ko? To malamai sun yi saɓani malaman tafsiri game da ina ma'anar huruful muqaffa'ati da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe farkon surorin alkur'ani da su malamai sun yi saɓani wasu sai suka ce waɗannan ayoyi ha ayoyi ne da ke ɗauke da haruffan da babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah Allah shi ya kaɗaitu da sanin wata ma'ana suke ɗauke da shi saboda ba a samu hadisi ba marfu'i ingantacce annabi ya yi bayanin ma'anar waɗannan ayoyin ina fata an fahimta daga cikin malaman da suka tafi akan wannan cewa ayoyin nan ba a san fassararsu ba daga cikin waɗannan malamai akwai alkhulafa'ul arba'a akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar da sayyidina Uthman da sayyidina ali da sahabi Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Mas'ud. Waɗannan malamai gaba ɗai sun tafi akan cewa waɗannan ayoyi ba a san fassararsu ba, fassararsu ma'ana ce da Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaitu da saninsu. Nau'in malamai na biyu akwai waɗanda suka tafi akan cewa a an san ma'anarsu, kuma an san fassararsu. kuma har ma wasu an nakalto sun fassara su ko kun fahimta to amma waɗannan malaman su ma sai suka yi saɓani gida biyu kashin farko sai suka ce ai waɗannan sunaye ne na surorin alkur'ani kajo abin da waɗannan suka ce su kuma waɗancan da suke wato tare da waɗannan sai suka ce a'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah ku gane wato matsalar jama'a wato game da sanin ma'anarsu ko rashin sani malamai sun kasu gida biyu wasu sun ce ba a san ma'anar ba wasu suka ce an san ma'anar waɗanda suka ce an san ma'anar su ma sai suka kasu gida biyu kashin farko suka ce ai sunaye ne na surorin alkur'ani suratu qaf suratu nun suratu sad ina fata mun fahimta kaso na biyu sai suka ce a a sunaye ne daga cikin sunayen Allah don haka suka ce idan ka ɗauko alif lam ra ka haɗa ta da hamim ka jona ta da nun to za su tashi sunan Allah na Ar-Rahmanu. Ko kuwa? Haka suka ce, Alif lamra hamim nunin a ƙarshe in ka haɗa su sai su baka Ar-Rahmanu. Wasu kuma suka ce, ai koma baka haɗa ba, Alif lamim sai su ce Alif ɗin nan na farko, ishara ne zuwa ga Allahu. Lamun ɗin nan na biyu, ishara ce zuwa ga Jibrilu, mimun ɗinnan ta ƙarshe ishara ce zuwa ga Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sai su ce, kaga isnadin Alƙur'ani kenan, daga Allah zuwa Jibrilu magaryar tikewa zuwa Muhammad, ina fata mun fahimta. Wasu suka ce wannan ita ce ma'anar, ko kun fahimta da kyau kuwa? To cikin waɗannan maganganu guda uku da malamai suka yi game da fassara huruful muqatta'at ya jama'a wace ce maganar da take daidai ta farko tamma me yasa aka zaɓi ta farko ta fi ƙarfin ta ba ma wani dalili da aka kawo balle a ce dalilin ya fi ƙarfi shi ne saboda babu nassi da ya zo ƙarar cewa ga ma'anarta ina fata mun fahimta wani zai ce to amma ya haɗu da wasu riwayoyi na sahabbai imma a cikin ibn jarir ne tabari imma a cikin musannaf na ibn abi shaiba da musannaf na abdurrazzaq da as-sunan al-kubra ta imam al-baihaqi ya haɗu da wasu riwayoyi na sahabbai wasu daga ciki da ke ƙoƙarin fassara waɗannan ayoyin da makamantansu. Wace amsa za ka ba wannan? Amsar ita ce sai ka ce, waɗannan riwayoyi da ake naƙaltowa daga sahabbai ɗayan nau'i biyu ne, ima dai riwayoyin da ba su tabbata zuwa ga sahabbin ba ta fuskar isnadi. Kaga waɗannan la ta kumu bi hujja amsa ta biyu sai ka ce in ma riwayoyin sun tabbata ga sahabban sai a ce amma ai sahabban ba su danganta fassarar zuwa ga manzon Allah ba إنما هي اجتهادات الصحابة ولم يسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادي نينا صحابي بس دنگن تاشغا النبي بس چي النبي ne ya fassara ba dan haka ba za ka ce eh to tidda dai yake mauqufi amma lahu hukmul marfu'i ba a abinda ake cewa yana da hukuncin annabi ne ya faɗi sai in abu ne da ya zama la majalalin ra'ayi wa lijtihadi fiha babu ra'ayi a ciki babu ina gani babu a fahimta ta babu ijtihadi idan sahabi aka ji ya faɗi ko da bai ce annabi ya ce ba sai a ce ko da yake mawkufi ne lakin lahu hukumul marfu'i ina fata jama'a mun fahimta dan haka waɗannan riwayoyi imma dai mawqufatun sahiha imma mawqufatun ghairu sahiha jama'a mun gane jama'a ba kura ma iya ci gaba ta kafin nan dai jama'a wannan matsalar tana da muhimmanci ka je ka karanta ta a farko farkon tafsirin babban malamin tafsiri masadin sunna ɗaya daga cikin manya-manyan masu da'awa ta wannan wato asalin harka da'awa ta salafiya babban malami jamaluddin al-qasimi a cikin tafsirin shi mai suna mahasinu ta'awil mahasinu ta'awil sa'annan ka karanta farko-farkon tafsirin al'imamu Muhammad ibn Ali ash-Shawkani tafsirin shi mai suna Fatuhul Qadir wanda Shawkani da ya zo daidai wannan gabar sai ya ce shi abin da yake gani wallazi arahu li nafsi abin da ni nake gani ga kaina a matsayina na malami in ji shaukani ya ce kuma abin da nake gani ga dukkan musulmi da yake fatan ya kubuta a cikin addinin shi shine ya yi shuru game da fassara waɗannan ayoyin musamman ma ba a samu daga ɗaya daga cikin malaman salaf wanda yake fassara waɗannan ayoyin ba da riwaya ingantacciya ina fata mun fahimta ka karanta shaukani a cikin fatihul qadir ina fata mun fahimta don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alif lamim gaba da fassarar su mu ma sai mu ce Alif lamim shi ne fassarar, ina fata mun fahimta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu lallai shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi Allah a sama ko a ƙasa Allah shine abin da bayi suke bauta ma bisa ga cancanta alhayyul qayyum Allah shine rayayye mai rayuwar da mutuwa ba ta iya zacce mata kana da rayuwa ina da rayuwa wana na da rayuwa Allah ma na da rayuwa sai dai taka da tawa da ta Allah ta sha bamban tawa da taka rayuwa ce da mutuwa na iya riskarta amma Allah shine rayayye wanda yake baya mutuwa Allah ya ce wa tawakkal ala alhayyi allazi la yamutu ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa Allah shine rayayye ina fata mun fahimta duk wanda ka dogara da shi ka rike shi a matsayin abin bauta annabi ne ko manzo mala'ika ko aljani ko mutum ko wata dabba to za a neme ta wata rana a rasa don za ta mutu amma Allah shi ne rayayye ba a neman Allah a rasa Allah yana nan a koyaushe yadda ba a taɓa lokacin da ba Allah ba haka ba za a taɓa lokacin da ba Allah ba Allah shi ne alhayu alkayyumu kuma Allah shi ne tsayayye wanda ya tsayu da kanshi kuma ya tsayu da kula da al'amarin bayin shi. In batun tsayuwa da Allah ya yi da al'amarin bayin shi da kula da su, da lura da al'amuransu, da tuni sama ta rikito ta faɗo wa ƙasa ta danna halittu. Haka Allah ya ce, Inna Allah yumsiku sama wati wal arba an ta zula, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi in baccin kayyumiyya ta Allah da sama ta faɗo wa ƙasa ina fata mun fahimta amma Allah shi ke rike da ita da wani ne ke rike da ita bacci zai kama shi haka ne zai gaji haka ne to amma Allah baya bacci gyangyadi bai samun shi balle ya bacci ina fata mun fahimta wannan na daga cikin cikar kayyumiyya ta Allah shi yasa yazo a cikin hadisin Bukhari sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu da wa'azi da wasu kalmomi guda hudu a cikinmu daga ciki annabi ya ce inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma bacci bai dace ga Allah ba dan bacci na ƙasa ne bacci tawaya ne tawaya kuma bata dace ga Allah ba ina fata mun fahimta a cikin wani hadisi annabi yake cewa aljinnu wal insu yamutuna aljanu da mutane suna mutuwa Allah kuwa baya mutuwa dan haka Allah shine alhayyul qayyum ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki yace nazzala alaykal kitaba na'am نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نعم وأنزل التوراة والإنجيل نعم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
Allah ta'ala ya ce, Nazzala alaikal kitaba, Allah da yake babu abin bauta bisa da gaskiya da cancanta sai shi rayayye wanda ya tsayu da kanshi ya tsayu da kula da al'amarin bayin shi, shi ne dai nazzala alaikal kitaba, shi ne wanda ya sassaukar maka da alkitab. Alkitaba shi ne alƙur'ani. ya saukar maka da alkur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadai ya saukar maka da alkur'ani alkur'anin nan yana mai gazgata abin da ya gabace shi littattafan da suka sauka waɗanda suke gabanin shi wahiyar kutubul munazzala qablahu su ne waɗannan littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama gurin shi waɗanda suka gabata akan alƙur'ani alƙur'ani ya zo yana mai ambatansu yana mai gazgata su cewa tabbas daga wurin Allah suke waɗanda suka zo da su ‘yan aike ne na Allah alƙur'ani yana gazgata haka musaddiƙan lima baina yadaihi yana mai gazgata littattafan da suka gabace shi wa anzalat taurata wal injila kuma Allah ya saukar da attaura ala Musa ibn Imrana ya saukar da ita attaura ga annabi Musa ɗan Imran wal injila haka ya saukar da injila ala Isa ibn Maryam ga annabi Isa ɗan Maryam attaura shine littafin da Allah ya baiwa annabi Musa injila shine littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa to alqur'ani ya sauka yana mai gazgata waɗannan littattafai ina fata mun fahimta wa anzala taurata wal injil kuma Allah shi ya saukar da attaura shi ya saukar da injila mu lura da waɗannan lafuzza guda biyu da ke cikin wannan aya Allah ya ce nazzala alaikal kitaba sannan ya ce wa anzala taurata wal injil mu lura da waɗannan lafuzza nazzala da anzala a sa'ad da Allah zai yi bayani game da saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai amfani da lafazin nazzala. Nazzala wato sauka ne ba a dunkula lokaci guda ba, ba sauka ne wato asalin jumlatan wahida ba, a sauka ne mufarrakan, sauka ne munajjaman ba'dhuhu ithra ba'dhin ina fata mun fahimta kamar ka ce sassauka kenan ko kaga sassaukewa kaga ba so ɗaya ba kenan ina fata mun fahimta amma game da attaura da injila Allah sai ya ce wa anzala taurata wal injila anzala shine saukewa jumlatan wahida gaba daya ba wani sashe bayan wani sashe ba ina fata mun fahimta wannan na nuni akan alqur'ani saukar shi ta biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ba rana guda ta faru ba ba lokaci guda ba wannan alkur'ani da kuke gani ba gaba ɗayan shi ya sauka ga annabi jumlatan wahida ba a wani sashe ya sauka ga annabi da gwargwadon bukata ayoyi biyar aya ɗaya ayoyi goma ayoyi ashirin sura guda ina fata mun fahimta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratu al-isra Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qur'anan faraqnahu لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا Allah ya ce kuma mun saukar maka da wani abin karantawa, mun saukar maka da shi a rarrabe ba a dunkula ba, ba jumlatan wahida ba, manufar haka ita ce litaqra'ahu alan nasi, don ka karanta shi ga mutane ala muksin a tsawon lokaci na rayuwarka a tsawon lokaci na annabta da Allah ya aiko ka wa nazzalnahu tanzila kuma muka sassaukar da alqur'ani sassaukarwa kun fahimci at-tanzilu jama'a kaga nazzala tanzilan kaji masdar din shi can kuma anzala insalan wannan na nuna mana ashe littattafan da Allah ya saukar gabanin alkur'ani ya saukar da su ne jumlatan wahida ya saukar da su ne bai ɗaya ba wai a rarraba ba a dunkule Allah maɗaukacin sarki ya saukar da su wannan ne ma ta sa mushrikai na ƙuraishawa kamar yadda yahudawa da kiristoci suka laƙana musu suka lankaya musu a bakunansu su suka ce e ku ku tambayi Muhammadu da yake tare da ku mana dan menene alqur'anin da ake saukar mishi bai sauka a dunkula ba kamar yadda littattafan annabawan da suka sauka a dunkula inda gaskiya ne kun fahimta dan mushrikai ba su da wannan fikirar yahudawa ne suka saka musu ita ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalan lazina kafaru laula nuzila alaihi alƙur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce da annabi me ya hana a saukar mishi da alƙur'ani a dunkule kamar yadda sauran littattafan da suke a dunkule aka saukar da su a taura lokaci guda annabi musa ya je ya karɓo ta linjila ta sauka ga annabi musa a dunkule jumlatan wahida haka ne go annabi isa e dan menene ba a saukar da alqur'ani kamar yadda waɗancan suka sauka ba ayar tana cikin suratul furqan suratul furqan makkiya ce ba madaniya ba dan a lokacin annabi bai haɗu da yahudu da nasara ba mushrikai suka yi mishi tambayar su kuma yahudawa suka lakkana musu ina fata mun gane ma'ana lakkana fatulukkina Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su amsa ya musu rejoinder ya ce kazalika mun saukar da shi a rarrabe ne linu sabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyarka yanzu idan aka ce an saukar da qur'ani jumlatan wahida yaushe annabi zai haddace yaushe zai karantar da sahabban shi su haddace yaushe zai fassara musu gashi za a tafi yaƙi ga wancan ya zo neman sulhu wane ya cuci wane kaga al'amura za su yawa ko sai hikimar Allah ta hukunta saukar da alkur'ani kaɗan da kaɗan ba'abuhu isra ba'abin jama'a mun fahimta da kyau don haka malaman ulumul qur'ani suna cewa nazzala to ga alkur'ani anzala ga littattafan da Allah ya saukar waɗanda ba alkur'ani ba ko da yake wannan tagliban ne ina fata mun gane yana da nashi dalilan a cikin alkur'ani amma dai a mafi yawancin halaye game da saukar alkur'ani ga annabi an fi amfani da nazzala a mafi yawancin halaye don akwai inda kuma aka yi akasi ku kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ce tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi kaga wannan yazo alal asli to ka karanta farkon suratul kahfi Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba sai ce anzala kuma wanne yake nufi qur'ani ko injila yake nufi alqur'ani wane ne abdihi a cikin ala abdihi alkitaba shine manzon Allah amma kaga madadin a ce nazzala sai aka ce anzala ina fata mun fahimta to ma waccan ka'idar dai tana nan inna ma taghliban ne ina fata mun gane ka karanta alqur'ani karanta suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi sai ce wal kitabil ladhi anzala min qabl al kitab alladhi nazzala ala rasulihi wani littafi ne wannan alqur'ani Allah sai ce nazzala والذي أنزل من قبل سنة التوراة إنجيلا زبورا صحف إبراهيم سيتي الذي أنزل بيتي نزل با إنا فتا من فهمتا الله مدوك كنسركي كسام داشي الله يتي نزل عليك الكتاب بالحق الله شيني واندي سسوكر مكد الكتاب معنى القرآن يا سوكر مكد شي بالحق دقسكيا دن أسأيو دقسكيا don a yi aiki da gaskiya a kasance tare da masu gaskiya a yi tsayayya ga ita gaskiya ɗin musaddiqan lima bayna yadai shi alqur'ani yana mai gasgata littattafan da suka gabace shi kaga musaddiqan mansubun ne alal hal ay hala kaunil kitabil munazzal alayka ya muhammad musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gazgata littattafan da suka gabace shi wa anzalat taurata wal injila kuma ya saukar da attaura littafin annabi Musa ɗin Imrana wal injila haka ya saukar da injila littafin annabi Isa ɗan Maryam amincin Allah su tabbata a gare su Allah ya saukar da su ne min qablu tintini kafin saukar alqur'ani Allah ya saukar da su ne min kablu ma'ana ya saukar da attaura ai attaura ya saukar da injila min kabli nuzulil qur'ani kafin a saukar da alqur'ani kenan sai ya zama da min harfu jarrin harfin jarra da kablu zarfu zamanin sai ya zama jar ne da majrur muta'alliqani bi nazzala ko anzala ina fata mun fahimta to amma da aka yi kafa'in zarfu zamanin na qablu daga mudafin ilaihi din shi fa buniya ala dhammi Allah ya sa zama kun gane ma'ana az-zarfu zaman aw zarfu al-makan idza quti'ata anil idafati tubna ala dhammi ay asali min qabli nuzulil qur'ani at-taura da injila hudan linnasi ina fata mun fahimta wa anzala at-taurata wal injil Allah ya saukar da at-taura da injila min qablu ay min qablu tanzilil kitabi kafin a saukar da alqur'ani wannan na nuna maka a taura da injila sun gabata akan alkur'ani alkur'ani shine littafi na ƙarshe littafin cikamakin annabawa farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudan linnasi su waɗannan littattafai a taura da injila shiriya ce ga mutane ina fata mun fahimta ma'ana hudan linnasi hal ne na attaura da injila ina fata mun gane to kenan sai ka ce yanzu kenan alkur'ani ba shirya ne ga mutane ba sai a ce a'a ai attaura da injila da Allah ya ce shirya ne ga mutane me ke nuni akan gaskiyarsu da abin da ke cikinsu cewa gaskiya ne shine alkur'ani to falalar da darajar ta alkur'ani ce ina fata mun fahimta don idan attaura da injila shiriya ce ga mutane famin babi aula alkur'ani ya zama shiriya ga mutane ina fata mun fahimta hudan linnasi attaura da injila shiriya ce ga mutane ai mutane na annabi musa da na annabi isa kuma kadai a zamaninsu attaura da injila suke shiriya don bayan saukan alkur'ani to bai halatta ka bi attaura ko injila ba sai dai ka bi alkur'ani kenan sai ya zama hudan linnasi ai attaura da injila shiriya ce ga mutane ai liqaumi Musa wa Isa fi zamanihima ga mutanen annabi Musa da annabi Isa amma a samun nan su na daga abin da ya taimake mu muka yi wannan fassara aya ce a suratul ma'ida Allah maɗaukacin sarki ya ce, Inna an zalnar taurata fiha hudan wa nur. Hakika mun saukar da attaura a cikinta akwai shiriya akwai haske. Akwai shiriya kaga hudan linnasi, akwai shiriya akwai haske. Allah sai ce, Yahkumu biha annabiyuna. annabawan banu Isra'ila da ita suke hukunci, wannan na nuni akan a zamanin banu Isra'ila banda bayan zamaninsu. Ko kun fahimta da kyau jama'a, yahkumu bi hannabiyuna allazina aslamu lillazina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada ma'ana at-taura shiriya ce shiriya ce ga mutanen annabi Musa a zamanin shi, saboda gashi Allah ya ce, Malaman banu Isra'ila wal ahbaru da waɗannan masu ilimi masu karatun cikinsu ya hakumu biha da ita suke hukunci. Kenan bayan zamanin su fa, ƙur'ani ya sauka, to ƙur'ani ya shafe su gaba ɗaya. Don haka shiriya ce ga mutane kafin saukar ƙur'ani. Ƙur'ani na sauka to gaba ɗaya ya shafe su, shi yasa hadisi ya zo, wata rana Sayyidina Umar ya tsinto fallon attaura, sai zo yana nuna ma annabi sallallahu Alaihi wasallam da yake ya iya karatu ya iya rubutu tun a jahiliya. Ya ce ya manzon Allah kaga wani littafi wani falle na attaura kaga wani hukunci ya ma yi daidai da abin da ke cikin alkur'ani. Annabi sai ya kau da kai. Umar yana nuna mashi ka gani annabi yana kau da kai yana cewa ka gani annabi yana kau da kai sai da sayyidina abubakar ya ture shi haka ya ingije shi ya ce kai baka ganin fuskar manzon Allah ne baka ganin ya ɓata rai ne sallallahu alaihi wa sallam nan da nan Umar sai watsar ya wurgar da wannan takarda ya ce ya manzon Allah na tuba na tuba a yafe ni a yi min aikin gafara ba zan ƙara ba na tuba aka ce fasa kana ghadabuhu sai fushin annabi ya sauka annabi sai ya ce ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa illa an yattabi'ani da Musa na raye a taurin mata shi aje ta zai bi na zai Qur'ani zai dauka ina fata mun fahimta wannan na nuni akan alqur'ani to ya shafe dukkan littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar tilawatan wa hukman ina fata mun fahimta ba za a ɗauka a yi hukunci da su ba ba za a rika karanta su a matsayin ta'abbudu bi tilawatiha ba ina fata mun fahimta wannan falala ce ta alqur'ani dan haka malam mai zabura ka bata ina fata mun gane malam mai attaura ka bata malam mai wa'azi da bible ka bata da qur'ani ake wa'azi wasu na cewa to idan na je ina koyan comparative religion fa misali comparative religion kun san sai ka iya kaza sai ka san kaza sai ka san kaza malamai suka ce ibtida'an ba a so ka tafi ka koya amma garin gantalinka da yawonka ka biya can ka biya can to ka iya e ka zama ahalu sunna to shikenan ma'ana tsautsayi yasa ka iya ina fata mun fahimta amma ibtida'an ibtida'an ku natsu da kyau ibtida'an mutum nawa ne ya je koyan comparative religion ya je yana dirasa akan kaza akan kaza shubuhar addinan da Allah ya rusa ta shiga cikin zuciyar shi ya bata ya batar da mutane da haka da alkur'ani ake wa'azi jama'a ana alkur'ani ana wa'azi ne da alkur'ani da sunna don haka ko annabi isa ya dawo ƙarshen zamani da alkur'ani da sunna zai hukunci injilar shi shi ma aje ta zai ina fata mun fahimta min qablu hudan linnasi Allah ya saukar da attaura da injila gabanin saukar da alkur'ani hudan linnasi attaura da injila shiriya ce ga mutane wa anzalal furqan sannan Allah ya saukar da alfurkan lafazin alfurkan yana nufin alkur'ani don Allah ya kira alkur'ani da alfurkan tabarakallazi nazzala alfurqana ay alqur'ana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira sannan alfurqanu ay ash-shar'u aw ash-shay'u alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil abin da da shi ne ake iya tantancewa tsakanin barna da gaskiya wannan abin ana kiran shi da alfurqan Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙad ataina Musa wa harunal kitaba wa harunal furqana wa biya'an wa zikran lil muttaqina kaga alfurqanu anan ba alqur'anu ba kenan أي الشرع أو الشيء الذي يفرق بين الحق والباطل تسنن الفرقان يوم الفرقان رانا ياكم بدر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوشين يوم الفرقان سيكة يوم التقى الجمعان يوشين يوم التقى الجمعان سيكة يوم بدر نافتا من فهمتا a ranar da a lokacin da lokacin da Allah ya ƙaddari za a haɗu a yaƙi musulmi ba yaƙi suka fito yi ba kafiran ƙuraishawa mushirikai ba yaƙi suka zo yi ba kasuwanci suka dawo da haka annabi ya tafi ne da waɗannan sahabbai ɗari uku da sha uku ko sha shida su tare waɗannan su anshi waɗannan kaya nasu a madadin abin da mushirikan makka suka kwace wa musulmi a sa'ad da za su yi hijira kun fahimta kan su ƙaraso labari ya isa ga muhammadu da tawagar shi sun taho sai suka ratse da za su biyo ta tsakiyan filin badar ne da suka ji labarin tahowar annabi sai suka ratse ta gefen badar ta can nesa da madina an gane ma'ana ko annabi sun taho to kansu cin musu akwai tazara daga nan kuma sai suka tashi wani marmaza ya je maka ya faɗa wa mushirikan ƙuraishawa to fa ga muhammadu zai kwace muku dukiya ku taho ku kara dukiyarku nan da nan sai ga su sun taho don haka waɗannan ayarin fatauci ga su kusan su dubu sannan ga mutum dubu ko sama da haka daga garin makka annabi ga su ba su wuce su ɗari uku da sha wani abu ba amma da yake Allah maɗaukacin sarki ya nufi sai an buga sai an yi yakin Allah sai ya nuna wa musulmi mushrikai ai ƴan kaɗan ne sannan ya nuna ma mushrikai ai musulmi ƴan kaɗan ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم manufar haka liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina dan haka sai da aka zo aka kofsa jama'a kuma Allah ya kawo wa musulmi dauki ya kawo musu agaji ya saukar da mala'iku suka yaƙi a madadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu ka faɗa musu ka tuna musu a sa'ad da bacci ke lullube ku ga kafiri kana kai sara yana kawowa ya fuskance ka ka fuskance shi gyangyaɗi sai ya kama ka a guri mafi haɗari jama'a yughashi kumun nu'asa amma saboda me Allah ya saukar musu da bacci sai ce amanatan minhu don ya amintar da su ya natsar da su don haka ka gyangyaɗa haka ka tafi da ka ɗago sai kaga kafirin ya watse Allah ya maka yakin ina fata mun fahimta wa yunazzilu lakum wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum ar-rijs wa yuzhiba ankum rijz ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam ka karanta suratul anfal zaka ji waɗannan ina fata mun fahimta don haka wa an zalal furkana kun ji fassarori ku alfurkanu alkur'anu alfurkanu ashay'u alladhi yufarriqu ko yufarraqu bihi bain alhaqqi wal batil sannan alfurkanu yawmul furqan yawmal taqal jam'an yawmu badrin wacce Allah yake nufi anan jama'a akwai wasu malamai da suka ce wa an zalal furkana ai zabura ake nufi saboda zabura Allah ya warware zare da abawa a cikinta ya bayyana gaskiya daga ƙarya kaga dai shi ma ya shiga cikin alfurqan ashe allazi yufarraqu bihi bain alhaqqi wal batil ku kun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ka sa mu dace za mu bayyana wannan aya za mu ƙara maimaita ta gobe insha Allah amma dai Allah cewa yi innal ladhina kafaru bi ayatillah lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka yi musu suka yi inkari lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama Allah ka tsare mu wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne buwayar Allah ta gagaru kowa zuntiqam kuma Allah mai ɗaukar fansa ne ga wanda ya yi masa ba daidai ba Allah yana ɗaukar fansa zuntiqam ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zama lokaci ya ƙure nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan wannan aya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kure Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu malam albani Allah ka yafe mishi makarantar shi da abin da ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaci darajojin shi duniya da lahira yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan rahama Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik